بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba da yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan zulƙida watan sha ɗaya a musulunci yau hijira na da shekara 1443 daidai da sha biyar ɗin dai ga watan shida miladiya 2022 barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na Usman bin Affan unguwan Hamadu Kafi bypass fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na Sufatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan lokaci idan masu bibiyar wasu manta ba a makon da ya gabata karatu ya zo da mu ƙarshen alhaya alfi'iliya lissiju irin yadda ake so ka kasance wajen azkar da suka tabbata manzan Allah ya yi a cikin sujada da kuma kwaɗaitarwa wajen addu'o'i a cikin sujada din da kuma ya ake yin sujudar ma wani irin kusanci gare ka da Allah mahalicinka a lokacin da kai sujada ya ake so ka kasance a wannan gaba da ta sujada domin ita ce gaba da tafi kowace gaba kusantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala wannan dai duka a makon da ya gabata mun yi magana game da wannan har malin ya kawo shawara cewa za ka dinga addu'o'i musamman irin bukatunka wanda kake da su a gun Allah na duniya da lahira za ka iya sawa cikin sujada ka roƙi Allah ana ganewa kuma addu'a ma'asur ake so a fara gabatarwa addu'a wanda ta tabbatar ga bakin manzan Allah ya yi hadisi ya tabbatar ko ƙur'ani ya tabbatar duka ana so irin wannan addu'o'i a dinga goya su a cikin sujada da ɓangarori na rayuwa harkar karatu ilimi da harkar mai neman aure da harkar mai neman kasuwanci da mai neman muhalli duka dai dukkan bukatu a gun Allah biyan su abu ne mai sauki a gunshi Allah ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi kuma ainihin ya ba mu ikon ɗabbaka irin wannan karatu a cikin ayyukan inda za mu tashi a yau insha Allah shine aljulusu baina sajdatayn aljulusu baina sajdatayn a shafi na 125 wannan kuma shine darasin mu na 51 a wannan littafin insha Allah maliki cewa summa yarfa ra'sahu min as-sujud sannan bayan ka kammala sujada da azkar da suka tabbata yi a sujada da addu'o'i da zaka yi a cikin sujada bayan ka kammala summa yarfa ra'sahu sannan mai sallah zai dago da kansa mukabbiran iya mai dago kan tare da yin kabbara ghaira rafi'a ne dai amma dagowa daga sujada ba a daga hannaye ana ganewa idan kai sujada idan zaka dago ba zaka daga hannayenka ba ha kawai zaka dago da kanka hine ghaira rafi'u ne dai ba tare da ya daga hannayen shi ba fa yajlisu bayna sajdataini bi khadri sujudihi ana so ka zauna tsakanin sujjadan farko da ta biyu gwargwadon tsayinka a cikin sujjada gwargwadon lokacin da ka ɗauka a cikin sujjada ana ganewa misali ka yi sujjada ka yi sakan talatin to idan ka ɗago za ka zauna kafin ka koma sujjada ta biyu ana so ka yi sakan talatin yana bi kadiri sujudihi ka zauna tsakanin sujjadanka na farko da ta biyu gwargwadon daɗewar da kai a sujjada ana ganewa to amma yanzu wani ya ɗago yadda ka san akan wuta ya zauna wallahi tallahi mana iya ɗagowa ya koma ga wannan sallar da to ana yi daga shi kuma shi wannan zama iya da asali sosai kuma gaba ce a sallah tunda har manzon Allah ya koyar da abin da za a faɗa shi amma wasu haɗewa suke suna ɗagowa za su koma kuma irinsu in sun gama sallar sun koma su kama hira kuma a bakin masallaci a kama hiran delegate inda har yanzu a watan su muke ko ana ai ban fita daga watan delegate ba yawa a ba yawa a fara hiran delegate da sauransu amma ga wajibi a cikin ibadarka wanda za ta matsar da kai zuwa ga Allah subhanahu wataala ba za ka yi ba shine kamar za ce mutum fa aina ta zahabun ina ina za ka je duk abin da za ka nema a waje nan fa agun Allah za ka yi ta kuma ka bar gabar da tafi kusantar da kai zuwa ga Allah din kuma ka tafi banke banke saboda ya kamata irin waɗannan gabai na sallah mu san matsayin su kuma da yadda ake aikata su fa yajlisu baina sajdatayn bi qadri sujudihi ka zauna tsakanin sujjada ka daya da ta biyu idan ka dauka zauna gwargwadon tsayin da ka dauka cikin sujjada warawal bukhari an abi huraira radiyallahu anhu akwai hadisi da imam al-bukhari ya fito da shi cikin littafin shi hadisin abu huraira Allah ta'ala kare da shi yake cewa sun bai kabbiru hina yasjudu sannan manzon Allah iya yin kabbara lokacin da zai sujjada sun mai kabbiru hina yarfa ra'sahu sannan manzon Allah zai kabbara a lokacin da ya dago kansa daga sujjada na farko warawa an bin umar radiyallahu anhu akwai hadisi daga abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su an ce warawa an ibn umar kuma ka ce radiyallahu anhu ma an fara maganar da mufrad kuma an kawo damir na na, mutum biyu damir isnail shine alif alif isnail kenan an gane da ke ko maimakon a ce radiyallahu anhu kun ga a cin abahu da an ce radiyallahu anhu haka ne amma na a ce ani bin umar kuma ka ce radiyallahu anhuma kuma shi kadai aka ambata shi abdullahi dan umar to sai malamai suke cewa da shi da babansa ake musu wannan addu'a an fahimta kamar ka ce ani bin abbas radiyallahu anhuma ani bin umar radiyallahu anhuma ani bin mas'ud radiyallahu anhuma an gane ku tunda ya inganta da dan da uban duka sahabbai ne ana fahimta dan umar Allah ta'ala kare da su fi adami ar-raf fi adami ar-raf ila sujud akwai ruwaya daga Abdullahi dan Umar wajen ba a daga hannaye a yayin sujada dama idan ba kuma ta ba a bayan mun karanta ita daga hannu aka ce ar-ruku wa ma ba'daha daga ruku'i zuwa baya ake daga hannaye amma tafiya sujada ba a daga hannu dagowa daga sujada ba a daga hannu komawa ta biyu ba a daga hannu an fahimta shine adami ar-raf'i lis-sujud wala yaf'alu zalika hina yasjudu manzon Allah baya daga hannayensa a yayin da zai sujada wala hina yarfa ra'sahu min as-sujud haka nan lokacin da zai dago kansa daga sujada nan ma manzon Allah baya daga hannayensa sallallahu alaihi wasallam warawa an warawa anil barra radiyallahu anhu akwai hadisi daga barra bin azibin kenan radiyallahu anhu wanda shine ya rawaito addu'ar da manzon Allah yake yi ɗaya daga cikin addu'o'insa idan za a kwanta bacci an gane ku barra bin azib yace yaji manzon Allah yana cewa idan mutum zai kwanta bacci yace Allahumma inni fawwadtu amri ilai wa alja'atu zahari ilai ragabatan wa rahabatan ilai la manja wa la malja minka illa ilayk amantu bi kitabika allazi anzalt wa bi nabiyyika allazi arsalt wannan a wannan sahabin ne ji manzon Allah ya faɗi wannan barra bin azib Allah ta'ala ya kare dalci yake cewa kana ruku' annabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa bayna as-sajdatayn qariban min as-sawa barra yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruku'insa da sujjadarsa da dagowarsa daga da dagowarsa daga ruku'i hakanan da dagowa da zama da yake tsakanin sujjada guda biyu to qariba mina sawa suna kusan tsawon su iya zama daidai daidai idan yayi ruku'i ya ɗauka bar sakan 20 zuwa 30 to idan ya ɗago daga ruku'i ma irin wannan daɗewar zai a tsaye ana ganewa idan ya tafi sujada idan ya yi kamar sakan 30 cikin sujada to idan ya ɗago zai zauna tsakanin sujada da farko kafin ya koma ta biyu nan ma haka yake ɗaukan wannan lokacin duration ɗin iya zama ya iya kusan ya zama ɗaya tsakanin wannan da wannan tsakanin wannan da wannan ana ganewa to kaga waccan gaba ta ruku'i ma wasu hakan su suna dagowa daga ruku'i su tafi sujada kuma kuma duk gabar da ma'aiki ya koyar da abin da za a faɗa a gabar to gaba ce mai zaman kanta a cikin sallah an fahimta ba a haɗe ta kuma ba a gwama ta da wata gaba idan an yi ruku'i ya ce ai tasbihi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko abin da ya kama da wannan idan kana dagowa za ka ce sami Allahu liman hamida kana daidaita hatsi za ka ce rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran ɗayyiban mubarakan fi kana tsaye za ka faɗi wannan da wa'ansu dogayen azkar ɗin ma sannan kuma ka tafi sujada idan ka je sujada nan ma za ka yi tasbihan da aka koyar subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da addu'o'in da aka ce kai a sujada nan ma idan ka ɗauko akwai abin da aka ce ka faɗa tunda muna gabar arrafa ko aljulusu bai da sajdatai muna gabar zama tsakanin su da guda ni ne malaci qariban min sawa da ruku'in manzon Allah dagowarsa sujjada sa dagowarsa duk lokacin iya nema ya zama ɗaya da ɗaya daidai da daidai an bayyana wannan alhay'a alfi'liya lil jalsa bayna sajdatai yanda ake so ka zauna din an gane ko zaman ma sai an koya ma bayan da kake so za ka yi ba zaman da shari'a ta ce kai tsakanin sujjada ta farko da ta biyu malik ya cewa na ɗaya yaftarishu qadmihi al-yusra zai shimfidi kafarsa ta hagu ai yaj'al ar-rajul al-yusra firashan lahu zai sanya kafarsa ta kamar shimfida gare shi ya shimfida ta sai ya zauna a kanta ta dama kuma sai toge ta a gefe na biyu yansibul kadami al-yumna zai toge kafarsa ta dama min al-janibil ayman daga bangaren sa ne na dama lasak wal fakhis bal asak wal fakhis mamdudatan yace da qauri yini asak da al-fakhis ita ce cinya daga gwiwa zuwa nan maɗorar wando to su kuma suna nan mamdu da tare a meke idan kai a shimfiɗe an fawar a shimfiɗe kai suna nan mamdu da tare a shimfiɗe idan ka zauna ka shimfiɗe ƙafarka ta hagu ka zauna kanta to shi ɓangaren daman da cinyarka da ƙaurin duka suna shimfiɗe kamar ɗaya akan ɗaya gabar ƙaurin za ta danne gabar cinyar taka in ya so kafar kuma tana gefe a toge a haka ita kuma kafar ka tagu ka zauna a kanta to wannan shine zaman da ake so kai a tsakanin sujjada da sujjada kuma irin sa ne ake a zaman tahiyya farko kada kai wani karatun nesa irin sa ne dai ba wani sabon abu bane an gane ko na uku yaj'al butuni asabiha ila al-ard ita kafar ka ta dama da ka toge ta za ka sanya ƙirjin ƙafar nan kenan tsakanin kafin ‘yan yatsu shine butuni butuni asabi'iha nan cikin tafin ƙafar zai zamto kuma iya taɓa ƙasa wa aqibiha ila fawq abin da ke sama da wannan ɗin kuma yayi sama shi ba amma yusra amma ƙafar hagu fa yakunu zaharaha ila al-ard zai zamto an shimfiɗa ta ne akan ƙasa kawai wa batnuha ila sama nan bayan iya ƙasa nan kuma cikin iya kallon sama ita kafar hagu da ka zauna akan tafiya ina fata kuna gane waro al-bukhari an abdullahi bin abdullahi bin umar wannan jikan abdullahi dan jikan umar dan kada bikina abdullahi dan abdullahi dan umar annahu kana yara abdullahi bin umar ya ga babansa kenan ya ga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ta'ala kare da su ya tarabba'u fi salati iza jalasa iyayen tarabbu'i an gane ku tarabbu'i idan ya zauna a cikin sallah tarabbu'i kusan tarabbu'i zaman cin togo aka ke mu da aka koya mana ake cewa zaman cin togo ka sanya kafafuwanka a gabanin nan an gane wani wani kwatanta wani magani mana yawwa irin yadda malam isa yawwa to shi dan abdullahi dan umar sai ce ya ga babansa idan ya zai zauna a sallah iya irin wannan zaman kuma shari'a ba ta koyi da irin wannan zaman ba a zaman tahiyar farko da tahiya na ƙarshe da zama tsakanin sujuda guda duk ba koyi da wannan ba ana ganewa amma kuma ya ga babansa yana yi iza jalasa idan zai zauna a sallah fa fa'altuhu ah to dai ga babansa ya aikata shi ma sai yayi sai babansa sahabi ne yace dai na ga babana yayi ni ma wata ran sai nayi wa ana yawma izin hadithu sunni a lokacin ina matashi na ina yaro karami matashi shine hadithu sunni fa nahani abdullahi bin umar sai babansa ya hana shi ce kar ƙara irin wannan ana ganewa yini fa nahani abdullahi bin umar wakala inna ma sunnati salati an tansiba rijlaka al-yumna wa yasniya al-yusra har da ya hana shi wancan sai yake cewa sunnar zama a sallah zaman a sallah to ka shimfida kafarka tagu kafarka ta dama kuma ka toge ta sai yake faɗa masa sabanin zaman da yake kira an fahimta fa qultu sai abdullahi dan abdullahi dan umar yace sai nace innaka taf'alu zalika to babana kana kana irin aikata wancan din da ne ka hana ni ana ganewa sai ce innaka taf'alu zalik zaman da ne ka hana ni kai kuma na kana aikatawa ya me a ciki kuma fa qala sai ce inna rijlayya la tahmilani kafafuwa na ba za su dauke ni a lokacin ya girma kuma ga tsufa ya zo masa an fahimta ma'ana a lokacin larura ta shiga mata malamai sun ce addarurat tubihul mahdurat shi larura tana halattar da abin da akwai laifi a aikata shi an fahimta hatta ita sallar ma gaba daya an ce ka ya tsatsaye ita ce dokar sallah ta farko salli qa'iman fa in lam yastati' fa jalisa fa salli jalisa idan ba za ka iya tsayawa ba jinya ko larura ko wani abu za ka ce sai ka zauna idan zaman ma ba zai yi ba zai kwanta kai sallah a kwance idan a kwance ma abin ya fuskarance to fa aumi ima'an sai zuciyarka tana raya ma gashi nan kana yin sallah kuma shikenan an fahimta a ka'idar wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ta'ala bai sanya mu hukunci cikin wannan addini ba hatta azumi gashi nan an ce idan baka da lafiya ka aji ka sha maganinka ka ibi abincinka amma allura bayan kuma sallah ta yi karama kuma ɗaya za ka rama in ɗaya ka sha ɗaya za ka rama in biyu ka sha biyu za ka rama haka nan idan kana tafiya na tafiya an cika ajiye azumi idan tafiya za ka wahala kamar za ka je legas a irin wannan tirilolin allah kuwa ai ka ajiye azumin ka ai sosai kuwa ba wani abu wani a ramadan an ma lodin awaki ko shanu za ka tafi legas kana saman waju ah sosai shari'a ta ce ka aji azumi in ga wata bai rabiya ta yi amala a wani sai ka ziya ka yi ƙasa Allah ka shaƙi kayan ka kawai idan sallah ta wuce sai ka rama wani azumi haka ake yi musulunci addinin sauƙi ne a tafiya an ce ka yi sallah mai raka hudu ta zama biyu a zahar da la'asar ka yi biyu isha ka yi biyu kuma an baka dama ka haɗe a zahar da la'asar a lokaci ɗaya an baka dama ka haɗe magariba da isha a lokaci ɗaya duk ka'idar shari'a tana sassauƙa mana tana sauƙa ma wahala yuridu law an yakaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa Allah ta'ala yana fin ya sassauta muku domin ya halishi dan adam mai rauni to kun ga zaman da Abdullahi dan Umar ya larura ce ta sashe kuma shari'a ta ta yarda idan da larura a sauka daga abin da take wajibi warawa muslim min hadisi Aisha radiyallahu anhuma imamu muslim radiyallahu anha imamu muslim ya fito da hadisi cikin littafin hadisin ummi na Aisha Allah ta'ala kare da ita qalat tace kana yafrishu rijlahu liyusra tace manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance ya shimfida kafarsa ta hagu wa yansibu rijlahu liyumna sai toge kuma kafarsa ta dama idan zai zauna tsakanin sujjada guda biyu haka yake ya zauna a ƙafarsa ta hagu ya shimfiɗa ta ya zauna a kanta ƙafarsa ta dama tana gefen dama kuma ya toge ta haka yan yatsunsu na kallon alƙibla kuma tana a tsaye haka an fahimta warawan nasa'i an ibn umar radiyallahu anhu imamun nasa'i ya fito da hadisi ke sunan nasa hadisin abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da su yake cewa min sunnati salati iya daga cikin sunna a sallah an tansiba kadamal yumna a toge kafar dama wastiqbaluhu bi asabi alqibla ka fuskanci alqibla da yan yatsun kafanka na dama wal julus al yusra kuma ka zauna akan mazaunanka akan kafar hagu ka zauna da mazaunanka akan kafarka ta hagu dan umar ya ce wannan iya cikin sunna a cikin sallah wa in sha'a aqa'a idan ka zo kai zaman al'iqa an san zama al'iqa yi kuwa ba sani ba zama ka zauna kan din duniya kake yau wa malai isa kwatanta yau irin wannan zama ka zauna akan din duniya ka dage su haka ya halatta a yi a sallah amma a ɗaya yi ne tsakanin sujira da sujada ba za ka yi shi a zaman tahiya na farko ba ba za ka yi shi a zaman tahiya na biyu ba amma har ya halatta kai tsakanin sujjada da sujjada ya halatta an fahimta shine wa insha aqa'a idan ka so zaka zama iqa fa yansibu kadamaihi zaka togi kafafuwan ka guda biyu wa jalasa ala akibaihi sai ka zauna akan dinduniyarka ya halatta amma ba a ko'ina ba a tsakanin sujjada da sujjada ake rawa muslim an dawus imamu muslim ya fito da hadisi daga ɗawus ƙulla libin abbas sai muka ce wa abdullahi ɗan abbas fil iqa a zaman iqa'i alkadamai ne wanda ake toge kafafuwa guda biyun a zauna a kan dinduniyarsu fakala sai ce hiya sunna a yi shi a wannan gabar tsakanin sujjida da sujjida suna ne an fahimta faƙulla lahu sai muka ce da shi inna lanarahu jafa'a min rajuli to mu muna ganin irin wannan zaman fa kamar rashin ladabi ne ga dan mutum yayi a sallah suke fada Abdullahi dan Abbas wannan qala ibn Abbas sai dan Abbas ya ce bal hiya sunna nabiyyika sallallahu alaihi wasallam magana ta kare yake sunnar annabi Muhammad shi to gaga duk wani mai jama sai aji kayan yakin sa yawa wa khairul huda huda rasulillah dukkan shari'a mafi alkhairin da shari'a da manzon Allah ya koyar sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana yin su tsakanin sujada da sujada amma an ba anan ba ba a yin su a ko'ina abu na hudu yadda kafhi al-yusra madmumat al-asabi' mamdudatan ala faqidhi al-yusra hannunka na hagu shine kafhi al-yusra hannunka na hagu madmumat al-asabi' za ka haɗe ‘yan yatsun ba za ka buga su haka ba ka haɗe su a gu ɗaya ana ganewa ka haɗe su karka wara su haka ka haɗe su amma mu dudata da kuma ka meƙar da su bayan ka haɗe ka meƙe su gaba ɗaya ala fakir hilisar ka ɗora su akan cinyar ka ta hagu bayan ka zauna kenan bayan ka zauna ‘yan yatsunka na hagu ka haɗe su a gu ɗaya ka meƙe su gaba ɗaya kuma ka ɗora su kan cinyar ka ta hagu ana fahimta wa in sha'a alƙamahar rukba kalƙabit laha idan kaso za ka turi in yatsun can kan gwiwarka kana zaunan ba ka yi gaba da hannayen har yake taɓa gwiwanka kamar za ka kama gwiwarka da hannayen za ka iya yin wannan ko ka tura su je kan gwiwarka ko ka matso da su kan cinyarka ka meƙe su kamar yadda ne ɗin duka an baka dama ka yi a cikin sallah a zama tsakanin sujjira da sujjira na biyar yadda aka fi hiliyumna ala fakir hiliyumna su ma ‘yan yatsunka na dama za ka ɗora su kan cinyarka ta dama au tsarafin rukba ko can su je dab da gwiwa shi ne ra'asu rukba can saman gwiwa kenan waye ƙabiru min hal asabi'a talata su na daman za ka damke yan yatsu guda uku ana fahimta na hagu gaba ɗaya shimfiɗa shi ake yi amma na dama za ka damke guda uku shine alkinsar wal binsar wal wusta sune in yatsu ne da larabci ai amma nan muwa muna da babban dan yatsa dan kuri ko da mai goma a shi yana da babban dan yatsa ai wannan shi ma wannan kawai in gauza ne ai Allah an ce babba a ɗan yatsa to wani ne babba ai haka ne mana dama shi ma ɗan ƙurin na ƙarshe ne ƙurin ƙuriya ke na gini a ƙarshe ba su da wani suna da amma laraba suna da suna kaga wani shi ne kinsar bunsar ko binsar alwusta asabaha ko asababa wani kuma alibahama su ne sunayensu da larabci kenan an fahimta to da kinsar wannan ƙarami da binsar mabiyinsa ana ganewa da kuma wusda wannan na tsakiya da su za ka naɗe su haka a hannunka na dama za ka naɗe su ba shimfiɗa su za ka yi ba ana fahimta wa ya za al'ibaham alaiha idan ka naɗe su waɗannan guda uku sai ka ɗauko ibahama wannan shi ne ibahama babban sai ka ɗora shi akan wanda ka naɗe din ana fahimta wa yadawul ibhama alaiha yake tsora ibhama akan wanda ka nade da wa in sha'a qadira al-kinsar wal binsar wa halaqa al-ibhama ma al-wusta idan ka zo waɗannan biyun kawai zaka nade da binsar da kinsar idan ka nade su da al-wusta da al-ibhama din yawa idan ka so sai ka nade waɗannan guda biyun qadira al-kinsar wal binsar wa halaqa al-ibhama ma'alwasla waɗannan kuma sai ka yi haka da su ba za ka naɗe su gaba ɗaya ba sai ka ɗaya ƙausu da su haka shi ma an baka wannan damar fa wasala ra'asaha bi ra'asiha kal halqa sai kai kamar za ka haɗe kansu a gu ɗaya kamar za ka yi halqa da su amma wa yarfa as-sabaha ita wannan duk inda take ɗaga ta yake ko ka naɗe su gaba ɗaya ka ɗora wannan ko kuma ka naɗe guda biyun waɗannan waɗannan ɗin ka yi haka da su an gane ko ya halatta ka daɗe su ukun haka ka ɗora su aka ya halatta ka daɗe guda biyun waɗannan biyun kuma ka musu haka amma duk inda wannan take sabaha ita a tsaye take ko kayi na farkon ko kayi na biyun to duka da ita sabaha tana tsaye ita ba a naɗe ta wayar fa sabaha awai sababa ko a ce mata sabaha ko sababa to an ce mata sabaha domin an kana tahiyya kana karata kana tasbihi da ita an ce mata kuma sababa ita ce kamar sababi na fada domin duk wanda za a yi fada da ya nuna masa wannan ko kai ka kiyaye ni fa ini sababa din ta sababul khusuma kenan fahimta ana ce mata sabaha saboda kuma kada ta yayin da ake yin tayya wa yuharrikuha inda du'a faqat amma a gane wani daga dora hannunsa din ya nade su ya dora su yanda aka ce yayi iya zaman ko zai fara kada ta to ba a kada shi wannan sai lokacin da ka fara addu'a a cikin tahiyya kenan at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina duk tana tsaye ba za ka rada ba ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba za ka rada ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بذاك رتبا sai ka fara ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam to ka fara addu'a kenan ana ganewa amma duk tahiyar ba za ka da ta ba tana tsaye idan ka fara kada to ka fara addu'a Allahumma kaza Allahumma kaza tun daga Allah ka tsare daga azabar wuta daga azabar kabari daga kaza da kaza ka dinga dora wannan addu'o'in to shi ne kake haka da ita zaka ki haka da ita zaka ki haka da ita amma ba da farkon tafiya ba amma wani iya zama zai fara kada taka ba ba ba ba ba to wani mabiya wato ga gani to saboda ka shi addini kullum ana so ka yi a karance ne bayan da gana yi ba in kana yin sa kamar ra'ayta nan zaka dinga kuskure kuma zaka dinga yin balanda a gaban masu ilimi idan sun ganka kana abu za su dauka kai ka sani kuma baka sani ba an fahimci wannan yasa dun kankantar abu a addini in baka sani baka yi tambaya ana ganewa to wannan shine wayu kar wayu harikuha inda du'a ana motsa ita ɗan yatsa a sabaha ko a sababa a yayin da ake yi mai inda du'a fakat malici afun addu'a kaɗai ake motsa ta la taharikan da'iman ba kullun jijjuya ta ake ba wala sukunan da'iman kuma ba za ka batta a tsayin haka kama da'iman ba wa zai ga sun batta a tsayin tun daga farko har ƙarshe wa an su kuma su dinga kaɗa ta tun daga farko har ƙarshe duk wannan kuskure kuma an tambayi manzon Allah sa game da karkaɗawan ko kuma tsaye da ita din karkaɗawan sai ce takunu al-sauta li shaytan kamar kana yi wa shaytan bulala ne lokacin da kake motsa su a cikin addu'a in zuma ya matso kusa da kai a cikin addu'o'in ka to wannan zai kamar bulala kake mazubu kuma tsaye da ita din ishara ne na girmama Allah kuma shi kadai ne an fahimta ishara ne na Allahu wahid idan ka tsaye da ita haka idan kuma kana kada ta kaje gun addu'a to kamar bulala kake wa shaytan an fahimci wannan yawa maliki cewa wala sukuna da'iman walakin yashiru biha inda du'a ita dan yatsa a sabaha din ana nuni da ita ne kadai a lokacin da kake yin addu'a fa yaqulu masalan rabbi ghfirli rabbi ghfirli a zama ma tsakanin sujjada ta farko da ta biyu ana karanta wannan rabbi ghfirli to idan kana wannan sai kana karata ashe in mun fahimci malan anan a zaman ma da zaka yi bainar sajidataini to yanda za ka zauna zaman ta haka za ka yi wa iyasunka ana ganewa yanda za ka yi wa hannayenka a yayin zaman ta to yayin zaman ka tsakanin sujudan farko da biyu haka za ka yi wa iyasun ka meƙe wannan ka ɗora ya akan cinyar hagu wannan ka daɗe uku nan ka ɗauko wannan babban ka ɗora shi a wannan ka ɗora akan cinyar ka ta dama rabbi gafirli kana motsa shi rabbi gafirli rabbi gafirli sannan kuma sai kuma sujuda ta biyu an fahimci wannan yawa sai malik ya ce wa rabbi gafirli matsalan rabbi gafirli fa yarfa asbi'ahu sai kana motsa in yatsanka rabbi gafirli rabbi gafirli warhamni nan ma sai ka motsa Allah ka min gafara Allah ka ji kana fa yarfa asbi'a asbi'ahu sai motsa dan yatsan shi wa taqulu assalamu alayka idan ka ce assalamu alayka ko assalamu ala nabi haza du'a wa ma du'a ce Allah ka yi wa ka dadawa manzon Allah ya tsira da aminci nan ma fa yarfa asbi'ahu sai ka motsa dan yatsanka assalamu alaina idan kace Allah ka yi didin tsira akan mu mu musulmai haza du'aun yace wannan ma addu'a ce sai ka motsa dan yatsanka Allahumma salli ala Muhammad du'a idan kace Allah ka yi didin tsira ga Annabi Muhammad shi ma wannan addu'a ce Allahumma barik ala Muhammad du'a Allah ka yi albarka akan Annabi Muhammad shi ma addu'a ce a'udhu billahi min azabi jahannam ina neman Allah ka tsare ni daga azabar wutar jahannama ima du'a addu'a kake yi min azabil qabr Allah ina neman tsari daga azabar kabari nan ma ka motsa kazalik min fitnatil mahya wal mamat Allah ka min tsari daga fitinar rayuwa da mutuwa nan ma addu'a ce sai ka motsa in yatsanka wa min fitnatil masihad dajjal da kuma Allah ka katange daga fitina ta dujal ta shafan dujal da zai zuwa ƙarshen zamani wa haka za kullu hajjat jumla du'a'iyya duka wannan addu'a ce ana fahimta aikin sallah ba karamin aiki bane wa jama'a wallahi ba karamin aiki bane wannan duka addu'a ne kuma a wannan gaba duk ana so ka dinga motsa dan yatsanka domin an ce a motsa shi lokacin da ake yin addu'a shi ne ke cewa wa haka za kullaha ja'at jumla du'a'iyya yuharrikuha isharatan ila ulul bari kana motsa dan yatsan kana nuni zuwa ga cewa Allah madaukaki ne jalla wa ala mai girma da buwaya madaukaki allazi da ahu wanda kake roƙon sa ne rawa muslim an abdullah ibn umar radiyallahu anhu hadisi cikin muslim daga sahabi abdullah dan umar Allah ta'ala kare da su أن النبي صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم كان يكسن شيء إذا جلس في الصلاة إذن يزونا أصلى وضع يديه على ركبتيه يا دور هنونسا أكن غيوينسا ورفع إصبعه اليمنى يا دغ دن ياتسنسا yawa wa rafa isba'ahu al-yumna wannan dan yatsun nasa na bangaren hannun dama iya daga shi allati talil ibham wanda take bin ibhama wannan alus asabaha kenan fada abiha in iya addu'a sai da motsa ta shine fada abiha waye da hulisra ala ruk ala rukbatayhi basidan basidaha alaiha kuma hannunsa na hagu iya kan cinyar sa hagu ya shimfida yan yatsun akan cinyar ya miƙe su an fahimta wannan abdullahi dan umar ya ce haka manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wannan hannun hagu akan cinyar hagu a miƙe wannan na dama akan cinyar dama ka naɗe waɗannan guda ukun ka ɗora babban a kansu wannan kuma ka nuna ya zama ishara ne wa fi hadisin akar wani hadisi daban wa za a kafi yumna ala fakidahi yumna manzon Allah yana ɗora tafin hannunsa na dama akan cinyarsa dama wa qabida asabi'ahu kullaha to duk in yatsun autarwa ya duka sai ya naɗe su gaba ɗaya wa ashara bi isba'ihi allati talil ibham sai ke nuni kuma da wannan wanda suke bin ibham an gane ku duka a wannan ruwayar yace qabida asabi a hukula duka sai har wannan din ma sai nade shi a wacce ruwaya ta farko babban ana dora shi a kansu a wannan ruwayar kuma ruwaya ta biyu kai biyu a afwan ruwaya ta farko za a nade ukun sai a dauko babban a dora a kansu ana ganewa sai a naga nuni da wannan ruwaya ta biyu za a naɗe biyun na ƙarshe da wannan na tsakiyar da babban sai a musu ƙaus kuna ganewa sai a musu haka don kaga wani iya haka a sallah daidai yake a karance gani an fahimta wannan kuma da ruwayar farko da ta biyu da ta uku duk nuni ake da shi ba a naɗe shi an fahimta a wannan ruwayar ta uku ce duka yan yatsun zaka iya nade su gaba daya da bi da ukun wannan da wannan babban zaka nade su haka in yaso sai ka dinga nuni da wannan an fahimta kaga shi kansa ajiye yan yatsun a cikin sallah akan cinyar ka ya samu ruwaya guda uku kuma kowanne ana so wani lokacin ka gwada shi domin in kuka makalewa daya to wani lokacin za ku bar na baya da rigima idan kun karanta kun ƙi ɗabbaka aiki kun makale a ɗaya kawai to nan gaba idan wani ya zo ya karanta ya ce zai aiki sai a ce zo da sabon addini ko ba gaba ne ko ba zance sabon addini ni da nake wannan ɗin da na gada iyaye da kakanni to shi ma da ya zo ya karanta ya ce zai ɗabbaka duk mashayar mu ɗaya guɗe mu zanu to me laifinsa kuma babu shi da laifi to kaga ashe in an samu tanwi'u sunna an ce manzon Allah yayi wannan an ce yayi wannan an gane ko an ce yayi wannan duka ya dade su duka to ya kamata kai ma Allah kalli kana guggudawa idan kai wanda ka saba din kai kwana uku kana yi to wataran kai ɗayan wataran kai ɗayan wataran kuma liman ya tashi ya gwadawa mutane shi ga yanda ake wannan ba shine addinin ba idan muka makalkale a ɗaya zamu koma gargajiya za mu bari ilimi a ƙasa kuma nan gaba idan mutane sun zo za su karanta su ɗabbaƙa sai ce sun zo da sabon addini haka ne kuma dama mutane ba san karatu suke ba yanzu misali na kama ni misalin motsa ɗan yatsa an ce a gabar addu'a ake motsawa amma da kan kun ci aiwa an so ana zaman za su fara kaɗa shi daga farko har ƙarshe kaga wani ba karatu ba a karatu ya ji ba kawai ya ga ana ya ɗauka ne kamar a ita nasu sauraka in karatu ne yake gabatar da ibada to duk abin da ka gani wane ya yi to lalle ilalla inda har ba mai kwaikwayo ba ne ba mai gani kawai ana iya yi ba to babu shakka akwai dalilin yin sa addini kuma irin wannan gabai manzon Allah da wahala ya yi tsaye bane a cikin lokacin an yi ne kaza wani lokacin an yi iri kaza duk domin a samu tanwi'us sunna sunna tanawanta ana gane da kyau saboda ka amfanin karatu aiki da shi ya yanwa abinda muka karanta ya kamata mu dinga dabbaka shi a cikin aiki sai malik ke cewa a wa fi hadisin akar ko wada kafi al-yumna ala faqiz al-yumna wa qabida asabi'ahu kullaha wa ashara bi isbi'ihi allati tilil ibham mun karanta wannan wada a kafa hulusura ala fakir hulusura kuma sai shimfiɗa hannunsa na hagu akan cinyar ta hagu duk in ya tsun a miƙi gaba ɗaya su ba a ɗaya da ake naɗewa ko a lankwashe duk in miƙe su ake da naɗewar da ɗora duk kuma a ɓangaren dama ake kamar yadda a hadisan baya suke nuni وروى مسلم من حديث عبد الله بن الزبير مسلم حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما شيما الله تعالى يا قاري دارس da shi baban da ɗan duk sahabai ne shi abdullahi bin zubair an gane ko babansa kuma zubair bin al'awwam duka sahabai ne kuma wannan ai kuna ji ana cewa na na aisha ummi abdullahi ko kowa faɗa ana ce mata ana mata kina da ummi abdullahi kuma na na aisha ba ta haihu ba hatta koma ga Allah ba ta haihu ba an fahimta to ya ke mata ishara da ummi abdullahi to wannan abdullahi ake mata ishara da shi domin ɗan ƴar uwarta ne na na asama binta abubakar an gane ko addatta ce ta haifi abdullahi bin jubair sai ake cewa nana aisha ummi abdullahi dan yar uwarta ne an fahimta ita umman sa ce kenan kuma shi wannan abdullahi bin jubair bayan an yi hijira daga maka an koma madina sai aka fara haifa yayan sahabbai shine farkon haihuwa da bayan an koma madina an yi hijira sai a lokacin an ɗankon biyu duk matan sahabai ba su haihu ba sai munafukai suke yawo da magana cewa ai yahudawa sun yi wa matan musulmai magani ba za su haihu ba ai kaza kaza to kuma ga manzon Allah ai wani maganin maganin ba za ce ba za su haihu ba sai dai kawai haihuwar ba ta zo ba ne ana na ana kawai suka aka haifa Abdullahi bin Zubair shine farkon haihuwa bayan an koma Madina daga hijira a yin hijira daga Makka an koma aka fara haifa shine kuma dan gidan na na Asma binta Abubakar yar wannan na Aisha Allah ta'ala ya kare da ita kuma shine sahabin da ko ya isa dai akan sa dai kawai shine sahabin da manzon Allah ya dora shi akan dutse a yakin Uhud yace ga waɗannan sahabbai kai ne jagoran su ko wajen 56 yace ko kun ga ana sassara namu mu karku sako daga dutsen ku zauna anan na dora ku ku zauna har sai na ba ku mannin ku sako ya ɗora su akan wanda ana ce masa jabal ruma abdullahi bin jubair shine jagoransu to karan farko a uhudu sai aka kora kafiran karan farko duk musulmai ne da nasara an gwabza karan farko sun fara jefar da makaman suna jefar da abubuwansu na yaƙi suna guduwa to su wanda manzan Allah ya ɗora su akan dutsen nan sai suka ce a tuhumar mu sauka mu ɗau ganima ma sai abdullahi bin jubair ce a ga abinda manzon Allah ya ce mana sai ake tawili ai manzon Allah ya mana wani domin gibarar yaki shi ai tun daga sanan suna guduwa ko me ai ma yaki ya kada ya masa kawai ganimatun ganima mu dau ganima kawai yace a a kar mu sauka ga abinda manzon Allah ya ce a lokacin akwai Khalid bin Walid bai musulunta ba iya wancan bangara dama shine kwamandan yakin a lokacin na bangaren kafirai da aka zo ya ga zubin musulmai da yadda mazan Allah ya tsara sai ci to matsalarsa a yaƙin nan waɗannan mutane na kan dutsen nan su ne matsalarsa kawai ya rasa yadda zai yi to saukarsu daga dutsen da yawan sun sauka ba sun mutum bakwai aka bari ba kawai shi kwamandan yana nan bai sauka ba da yi da yawa an su amma da yawa sun sauka suna sauka to sai khalid bin walid sai ya ja wata runduna kamar sun gudu to sai suka zagayo ta bayan dutsa su sauran na kan dutsa gama da su suna karkashe su suka tusa sahabbai kuma suka yi bayan suka koma ta bayansu da suka je ta bayansu waɗancan kuma da saboda suka dawo ya aka sa musulmai ya tsake kuma to shine aka kai sahabi sama da saba'in marjan qur'ani an zurutsa su a tsakiya can kafirai sun dawo nan kuma an zagayo ta bayan an zo a rutsa su a tsakiya an fahimta yasa Allah ta'ala ke cewa wala qad sadakum Allah wa'adahu iz tahsunahum bi'izni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wala qad afa ankum wallahu zu fadlin lil mu'minin Allah ta'ala ke cewa wala qad sadakum Allah wa'adahu farkon gwabza uhudu Allah ya gaskata muku alƙawarinsa iz tahussunahum bi'izni a lokacin da kuke karkashe kafiran da izinin Allah karan farko an karkashe su da yawa hatta idza fashiltu wannan nasara tana hannunku bata gushe ba har sai da kuka samu ja'ija Allah iya mu juyar da mu can wajen Abdullahi bin Jubair ya ce kansa wasu ce sun sauka shine fashirtum ai an samu fashal wa tanaza'tum fil ardi kuna jayayya wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun kuka saba wa manzon Allah bayan idan ku ya nuna muku abin da kuke so sun fara jefar da makaman suna gudu to wannan makaman da suke jefarwa da ɗamara ta azurfa da zinariya he suke kudin je su ɗauka ta zama ganima shine wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun Allah ke cewa minkum man yuddi duniya daga cikin ku akwai wanda duniya ce kawai take su dama gunya wa minkum man yuddi akhirah daga cikin kuma akwai wanda lahira suke nema Allah ke faɗa wa sabai wannan sun masarafa kuma anhum sannan Allah ya juyar da nasarar da kanku ya maida ita hannun kafirai Allah da kansa ya wannan domin ku gane sabawa manzon Allah Allah baya bane tunda ya dora ku yace kar ku sauka sauka to Allah ba zai bar ku ba an gane ko liyabtaliyakum domin Allah ya jarraba ku duk irin wannan insha suke so sai su dana yawa sahabbai fada ku to sai Allah ya ce wala qad aba anku amma na yafi muku sai me kuma eh sai me ha to amma da magana ayi mana ya ce kaza ya ce kun saba ya ce muku yi daidai ba ya ce wa duniya suke so duk ya musu faɗa amma da ƙarshe ce to na yafi muku kuma sai me kuma abin da ya sha ba za su ji kenan duk wanda ya wannan kuskuren Allah ya ce wala qad afa ankum na yafi muku ba wani abu kuma wannan shine sahabbai kuma da suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan shine Abdullahi bin Jubair a takeice yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iza ka'ada idan ya zauna ya da'u iya addu'a wa ya da'a ya da'u al-yumna ala faqidhi al-yumna iya dora hannunsa na dama tafukan hannunsa na dama kan cinyarsa dama wa ya da'u al-yusra ala faqidhi al-yusra hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu wa ashara bi isbihi sababa sai yake nuni da dan yatsan sababa bangaren dama kenan wa wada'a ibhamahu ala isba'i alwusta sai dauko wannan babban dan yatsin shine ibham sai dora shi akan alwusta wa yulqim kaffahu alyusra rukbata kuma sai jefa can yan yatsunsa na hagu a bangaren hagu can kusa da guyoyinsa kusa da guyoyinsa da bangaren hagu warawa ahmad imamu ahmad kenan bin hanbal a cikin littafinsa musnad an wa'il bin hujr daga wa'il bin hujir radiyallahu anhu kala yake cewa ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wata rana mun zo nan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace la anzuranna kaifa yusalli ni yau aikin da zan yi zanga manzon Allah ya zai sallah kallon sa kawai zai naga ya zai ya zai kala fasaqabal alqibla sai shi wa'il yace sai naga manzon Allah ya fuskanci alqibla fa kabbara yi kabbara wa rafa'a yadayhi ya daga hannayensa yayin kabbara hatta kana ta hazwi min kibai sai da suka je nan kusa da kafadunsa summa qala summa akaza shimalahu bi yamini sannan sai ya rike hagunsa da damansa me yake nufi ana eh aku faɗa mana kabatu mana ake yake nufi sannan ya rike hagunsa da damansa ya haka ya dora a kirji sahabi ya ce ya ga manzon Allah yayi da idonsa kuma kasan sahabai adalai ne dukkaninsu kuma dukkansu yan aljanna ne an fahimta ya ce ya gama zan Allah aka da shi malahu bi yamini kala ya ce falamma arada an yarka lokacin da manzan Allah ya nufa zai rukui rafa'a yadaihi sai ya daga hannayensa iya tsaye haka da zai yi rukui sai ce Allahu akbar ya daga hannayensa hatta kana ta hazu min kibai hidda suka je kusa da kafadunsa falamma raka'a wada'a yadayhi ala rukubatai lokacin da ya rukuyi sai dora hannayensa akan guyoyinsa falamma rafa'a ra'sahu min ruku lokacin da ya dago kansa daga rukuyi rafa'a yadayhi sai saki daga hannayensa ne hatta kana tahazumi kibai suka je kusa da kafadunsa falamma sajada lokacin da manzon Allah zai sujada wada'a yadayhi sai fara kai hannayensa min wajhihi ya kai hannayensa can kusa da fiskarsa bizalika almawdi a wannan mawdu'i na sujjada da yasa goshinsa sai sanya ɗaya hannun a nan ɗaya a nan wannan a saitin ɓangaren fuskar hagu wannan a saitin fuskar ɓangaren dama ma'ana kamar kansa iya tsakiyar hannayen tsakiyar an fahimci wannan gun kwana nake nema ba wa fi ruwayatin a wata ruwayar wa sajada fa wada'a yadayhi hazmi uznai da ya ruku'i afwan da ya sujada sai ya sanya hannaye da zai fa wada'a yadayhi hazmi uznai sai ya sanya hannayensa kusa da kunnuwansa lokacin da ya sujada ya sai saitin kunnuwansa haka kuma hannayen suna saitin kunnuwansa a sujada kenan sun majalasa sannan bayan da ya sujada sai ta so ya zauna faftara sharjilahu al-yusra sai shimfida kafarsa ta hagu sai zauna akanta summa wada'a yadahu al-yusra sannan sai dora hannunsa na hagu akan cinyarsa ta hagu ala rukbati al-yusra akan bangaren cinyarsa ta hagu wa wada'a zira'ahu al-yumna ala fakizihi al-yumna sai manzon Allah ya dora hannunsa na dama akan cinyarsa ta dama summa ashara bi sabbahatihi sabbabatihi sannan manzon Allah ke nuni da sabbaba ووضع الإبهام على الوسطى سيدو ببن دنيا سيدورا أكن الوسطى وقبض السائد أصابعه sai naɗe sauran in yatsunsa na ɓangaren dama gaba ɗaya sun masajada sannan sai kuma sujada ta biyu fakanat ya dahu hiza uzunai a lokacin hannayen suna dab da kunnuwansa kuma an fahimta wannan fa sahabi ne ce ya ga manzon Allah iya irin wannan sallah da idonsa ya gani sallallahu alaihi wasallam eh gaba ɗaya samarin karatu ne kwarai da gaske وفي رواية أو رواية ثم قبض بين أصابعه sannan mazan Allah ya tattare in yatsun nasa na ɓangaren dama fa halaka halka sai musu halka halka shine haka ka ebo su haka a samu wani ɗan nan ya ba da space shine halka sai ya ɗora kuma babban a kansu sun marafa isba'ahu fara'aitahu yuharriku haye da ubiha sai ya daga wannan duk da hakan ya daga kuma ina gani iya motsi da ita a lokacin da yake yin addu'a wa rawahu bi nahawi abu daud imam abu dauda ya rawaito wannan hadisi da makamancin irin wannan magana an fahimta Allah ya samu gani za mu tsaya na insha Allah abinda na faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu akan dukkan bukatunmu ya samu rabu da wannan duniya lafiya ya mana arzikin mutuwa da imani muna roƙon Allah ta'ala ya ji kanmu ya ji kan mahaifanmu ya shirya mu da mu da zuriyar mu ya dora mu akan tafarki madaidaici muna roƙon Allah ta'ala wannan damana ta mu Allah ya sanya mata albarka Allah ya azuta mu da ruwa Allah ta'ala ya mana arzikin ruwa Allah ta'ala ya raba mu da fari da kwari da duk abin da zai tada hankalinmu ya Allah Allah muna roƙonka bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa ƙasarmu Allah ya mana jagora Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai masu albarka masu alkhairi masu bukatu daban-daban marasa lafiya Allah ya ba su lafiya gida da asibiti ko kuma Allah ta'ala da ɗemo da lafiya da imani muna barin addu'a ga yan uwa akwai wata bukata da muka san a gaba Allah ta'ala ya biya mana ita sanya albarka a ciki akwai ɗaiɗaikun yan uwa da suke cewa suna barin addu'o'inmu gaba ɗaya to dukkan wasu masu bukatu a gun Allah muna tawassuli da irin wannan zama Allah ya biya wa kowa bukatun suna alkhairi dukkan mai neman tsare wani a gun Allah Allah tsare mu gaba ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai sanarwa na gayyatan 'yan uwa musulmai da ake yi zuwa wajen muhadara da malam zai gabatar insha Allah gobe tsakanin sallar magariba da isha a masallacin da yake jikin gidan Senator Alhaji Muhammadu Danjuma Goje. Kuma maudu'in da za a gabatar da muhadara akan shine mu'amalat insha Allah. gobe bayan magariba tsakanin magariba da isha insha Allah Allah ya ba mu ikon halatta kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da za a karantar da mu assalamu alaikum warahmatullahi